اللهم لك الحمد حمد الحامدين ولك الشكر شكر الشاكرين لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال الحمد لله الذي أرسل نبيه محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم ليكون للعالمين نذيرا أضاء الوجود بالدعوة إلى الله وحده أحمده سبحانه أن جعل أمتنا خير الأمم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم أحمده سبحانه على نعمه الجمة التي لا تعد ولا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير اسمه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أرسله للعالمين رحمة بعثه فينا رسولا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة فدعا إلى كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة فكشف الله به الغمة ومحى بنور سنته الظلمة اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي صلاة تكون لنا طريقا إلى الجنة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بسنة الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله وخطبتنا اليوم تتحدث عن سيد البشر وصاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وصاحب الحوض والكوثر تتحدث عن حبيب القلوب خليل علام الغيوب من حجبت أنواره أنوار الشمس والقمر تتحدث عن شمس الحقائق ولبذ الرسالة ومعناها ومرآة العلوم الذي جعله الله للدين ظهيرا وظهرا وللحق ظهيرة وظهرا فكف الله به كف الظلم ورفع به لواء السلم وزين به سماع العلم طه البشير له الأسماء أربعة محمد أحمد هادي ومؤتسم له على وجنتي خديه أربعة الورد والياسمين الآس والعلم وأنطقت لرسول الله أربعة الضب والظبي والثعبان والصنم وآمنت برسول الله أربعة الإنس والجن ثم العرب والعجم صلى على خير خلق الله أربعة الأرش كرسي ثم اللوح والقلم لولاه ما كان في الإسلام أربعة حج منا ثم بيت الله والحرم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya Allah muna gode maka godiyar da bata da iyaka godiyar da harsuna ba za su iya furta ta ba alƙaluma ba za su iya rubuta ta ba ya Allah muna gode maka bisa ni'imominka a kanmu na zahiri da na baɗini ya Allah muna gode maka bisa babban ni'ima da kamana na turo mana babban jakada annabinka Muhammad ɗan Abdullah don ya zamo rahama ga duniya gaba ɗaya ya zamo mai bushara ya zamo mai gargaɗi ya haskaka duniya da kira zuwa ga tauhidi ya kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala bisa rahaman shi da falalan shi ya sanya wannan al'ummar tashi ta zamo al'umma ta ƙarshe kuma al'ummar da tafi kowace alkhairi da falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi sa wani mai baiti yake cewa lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusul kunna akramul umami a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mai kiranmu annabi kenan wanda yake kiranmu zuwa ga da'a ya kira shi da akramun rusul mafi girman manzanni mafi daraja da falala a cikinsu kunna akramul umami mu ma sai muka zanto mun fi kowa daraja mun fi kowa falala idan an kwatanta mu mu al'umma annabi muhammad alaihi salatu wassalam da sauran al'ummomi ya Allah muna gode maka bisa wannan ima taka akan mu da ka zaɓe mu ka sanya mu cikin mabiyan wannan annabi mai girma muna shaidawa kai kaɗai ka cancanta abota maka baka da abokin tarayya a cikin sunayenka da siffofinka haka baka da abokin tarayya cikin ayyukanka haka bai kamata a sanya maka abokin tarayya ba cikin ibada subhanahu wa ta'ala muna shaidawa wannan annabin da ka aiko farin jakada bawanka ne manzonka ne ya zo yana karantar da mu littafi yana karantar da mu hadisi ya yi kira zuwa ga tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye duhu na shirka da duhu na zalunci dalilin aiko wannan annabi ya haskaka duhu da haske na tauhidi ya haskaka ainihin bid'a da haske na sunna ya Allah yi salati da sallama akan wannan annabi mai girma wannan salati ta zamo sanadiyan zuwa mu aljanna don rahamanka wannan salatin ka yi ta ga alayen shi gaba ɗaya da sahabban shi gaba ɗaya da duk wanda bai tafarki irin tasu har zuwa ran tashin kiyama baya ka yan masu girma mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin maganganunmu da ayyukanmu mu yi riko da sunan wannan abun ainihin ƙauna a wurinmu zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu mu yi riko da sunnar mu yi riko da ita mu ainihin damƙe ta mu rungume ta kar mu yi wasa da ita komai rintsi mu yi riko da ita mu nisanci sababbin abubuwa cikin addini annabin ya faɗa alaihi salatu wassalam ya ce duk wani abu sabo cikin addini wannan abun sunan shi ɓata matuƙar ba ni ne umarni da shi ba ba ni na aikata shi ba ba aikata a lokaci na ba wannan abun sunan shi ɓata kowace irin ɓata kuma tana kai mutum ne zuwa ga wuta Allah ya kiyaye ‘yan uwa masu girma a yau muna a biyar ne ko biyar ne ga watan rabiul awwal a wata na uku a cikin shekarar hijira 447 wanda ya dace da talatin ne nake gani yau ko ga ainihin watan takwas a shekara ta 2025 idan ba a manta ba satuttukan da suka gabata mun yi hudu ba a kan la'ilaha illallah muka yi alkawari kuma yau za mu ɗora a kan muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam domin kalmar ta cika zai zama hudu ba haka za ta tafi mu kawo ainihin rukunan musulunci gaba ɗaya idan mun gama kuma mu kawo rukunan imanin nan guda shida insha allahu wannan hudu ba za ta zama ta ɗaya da ta biyu har zuwa ta hudu ko ma sama da haka hudu ba ce da za ta yi magana a kan wannan babban jakada da Allah ya turo duniya wanda Allah bai taɓa halittan wani abun halitta kamar shi ba a duniya da lahira annabi ya fi kowa ya fi komai falala da daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala za mu kawo waɗansu ababe a yau idan lokaci ya ba mu dama kamar guda tara waɗanda suka shafi wane ne mashi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda da shi za mu fara insha Allahu. abu na farko kamar yadda kowa ya sani sunan shi abul qasim da ake masa alkunya da shi wato baban qasim wanda shi da ɗan shi na fari shi yasa ake kiran shi da abul qasim sunan shi muhammad ɗan abdullahi jikan ɗan hashim ɗan abdumanaf ɗan usai ɗan kilab ɗan murra ɗan ka'ab ɗan lu'ai ɗan ghalib ɗan ainihin fahar ɗan malik ɗan nadir ɗan kinana ɗan huzaima ɗan mudrika ɗan ilyas ɗan mudar ɗan nizar ɗan ma'ad ɗan adnan wannan su ne ainihin kakannin shi guda goma sha ɗaya daga kan mahaifinsa abdullahi zuwa sunan da na lissafa mutane ne guda ashirin da biyu idan ka cire mahaifin shi abdullahi kaga kakannin shi ashirin da ɗaya gaba ɗaya an san sunansu an san su wane ne tun daga kan abdulmuttalib har zuwa kan adinan wake da wannan in ba shi ba wanda ya fi kowa ya fi komai an kiyaye tarihin shi malaman tarihi suka ce imamul bagawi a cikin sharhu sunna ya ce dangane da waɗannan sunaye da aka rubu aka ainihin karanto guda ashirin da biyu daga kan abdullahi har zuwa kan adinan ya ce sunaye ne wanda an yi ittifaki babu saɓani a wurin malamai babu wani malami a tarihi guda ɗaya da ya ce wannan suna akwai kuskure ya ce wannan muttafaqun alaihi ne banil ulama inda ake da saɓani shine daga kan adinan zuwa annabi isma'il ke sa malamai ba sa ma kawowa don akwai saɓani a nan cikin hikiman allah da rahaman shi bai bari an kiyaye wannan ba amma ba su da saɓani shi adinan yana cikin jikokin annabi isma'il na ma muttafaqun alaihi ne amma daga kan mahaifin adinan zuwa Ismail mutum nawa ne sun ce mutum biyar wasu sun ce mutum hudu shi yasa sai aka bar shi ba a so ai sabani akan abin da shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan muttafaqu alaihi ne babu sabani akai haka Imam Al-Bagawi ya faɗa haka Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyya ya faɗa haka Ibn Sa'ad a cikin Tabaqat shi ma yace wannan babu sabani a wurin malamai mahaifiyarsa ita ce Aminatu wanda Bahaushe ke cewa Amina amma a larabci amina ne suna aminatu yar wahab yar abdumanaf yar zuhura yar kilab yar murra ainihin az-zuhuriya al-qurashiyya wannan ita ce mahaifiyarsa wanda babu sabani akan wannan sunaye muttafaqun alaihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yaushe aka haife shi an haife shi a cikin watan rabiul awwal bisa ga zance mafi inganci wannan watan da muke ciki a wannan wata aka haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara hamsin da uku kafin hijira amul fili kenan shekaran da ainihin ake kiran da shekarun giwaye wata kissa ce daban amma sunanta a tarihi amul fil ita ce allah ke magana kan alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil don amul fili an yi ittifaki babu sabani a wannan shekara aka haife shi an kuma yadda bisa ga zance mafi karfin dalili an haife shi ne a cikin watan rabiul awwal inda ake da sabani shine nawa ga wata aka haife shi akwai maganganu masu karfi kaman guda uku da malaman da suka ci an haife shi ran uku ga wata da waɗanda suka ci an haife shi ran takwas ga wata da waɗanda suka ci an haife shi ran sha biyu ga wata shine zancen da ya fi yawa a cikin littattafan tarihi imamu zahabi wannan ya kawo haka imamu tabari wannan ya kawo haka imamu bayhaqi amma la yahummuna yaushe aka haife shi wannan wani abu ne da bai kai imanin shi mahimmanci ba amma dai a takaice wannan shine abin da ya shafi nasaban shi da kuma aihuwan shi abu na biyu shi wannan annabi mai girma alaihi salatu wassalam tun kafin a haife shi annabaki addu'an Allah sa a kawo shi kado ta irin falala tun kafin a haife shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam addu'a yake yake cewa rabbana wa ba fihim rasulan a lokacin da jaddada ginin ɗakin kaba sai ke addu'a ya Allah ka aiko da manzo a cikin mutanen wannan garin kuma ce minhum daga cikinsu rasulan minhum ya tulu alaihim ayatihi wa zakihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima ya tulu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikima wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim ya ubangiji ka tada wani manzo a cikin mutanen wannan garin kuma minu daga cikinsu kar ka turo daga wani wuri allah kuma ya karɓi wannan addu'a aka tada annabin a makka kuma ɗan dangi a cikin makka to kaga wannan malamai suka ce ana lissafa shi a matsayin daraja addu'a ce ta annabi ibrahim kuma allah ya karɓa abu na uku tun kafin a haife shi aka dinga yin bushara da albishir da ma zai zo annabawa daban-daban da suka zo suna ta ba da labari za a yi wani manzo a lokaci kaza in har kun riski wannan lokacin kun imani da shi su kansu annabawan sai da Allah ya tara su gaba ɗaya kaf ya alkawari da su wasu malamai suka ce a ɗaiɗaikun su duk annabin da ya zo sai wa Allah alkawari idan annabi Muhammad ya bayyana alaihi salatu wassalam ka yi imani da shi kuma ka taimake shi ya ce ya Allah na yi alkawari kafin ya ci gaba da da'awa wannan wajibi ne haka Allah ya tabbatar a cikin ainihin alkur'ani mai girma to annabi Musa alaihi salatu wassalam da annabi Isa sun ba da labarin manzon Allah zai zo tun kafin ya zo Allah ce allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya allazi yajidunahum maktuban indahum fit tawrati wal injil sai malamai suka ce kaga akwai maganar shi wannan annabin fit taurati a cikin attaura a ce tabbas annabi musa ya ba da labari kenan wani injila ka cikin injila amma na injila allah sai faɗa shi ƙarara a wani wuri daban yake cewa wai zikala isa ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullahi ilaikum ya ce musaddiƙan lima bai ne dayya min taurati wa bashiran bi rasulin ya'ati min ba'di ismuhu ahmad a lokacin da annabi isa yake gaya wa mutanensa ya ku banu isra'il ni manzo ne zuwa gare ku bi ma'ana ku yi imani da ni ku gaskata ni kuma na zo ina gaskata abin da ya gabace ni na attaura sannan ina muku albishir da wani annabi da zai zo bayana sunan shi ahmad to malamai suka ce kaga ana annabi isa da kanshi yana bushara da cewar idan annabi muhammad ya zo alaihi salatu wasalam a imani da shi a ƙarfafe shi a ainihin taimake shi ya tabbata a cikin hadisi ingantacce imamu hakim abu abdullahi ne saburi ya kawo a cikin almustadrak imamu albani ya inganta wannan hadisin shi kanshi imamu hakim ya ce haza hadithun sahihul istinadi walam yukhrijahu ce hadisi ne da ke da ingantaccen sanadi duk da bukhari da muslim ba su da wannan hadisi ba daga babban sahabi ibad ibn sariya allah kara masa yadda ya ce na ji manzan allah da kunne na in ji wannan sahabin yana cewa alaihi salatu wassalam yana cewa ana da'awatu ibrahim ni dinnan fa addu'a ce ta annabi ibrahim ya roki allah a turo ni kuma allah ya karba kuma a makka a cikin mutanen makka ya ce wa bisharatu isa ni albishir ne na annabi isa alaihi ma assalam annabi ce ni addu'a ne na annabi ibrahim ni albishir ne na annabi isa albishir din isa ma ya tabbata kuma ni din ne sai ke cewa ru'uya ummi allati ra'at yace da kuma ru'uya ne na mahaifiyata wacce ta gani sai annabi ya ce wa kadhalika ummuhatun nabiyina taraina haka duk iyayen annabawa mata in sun dau ciki suna ganin wannan abu menene gani mai ta gani akwai maganganu daban-daban waɗansu ma kisoshi ne da ba su inganta ba amma lalle akwai ita abin da ta gani mahaifiyar da ke tabbatar da wannan cikin akwai wani abu a tattare da shi annabi ce mahaifiyata ta ga wani abu sai annabi ke cewa a cikin wannan hadisin daga cikin abin da ta gani ya ce wa inna umma rasulillahi alaihi salatu wassalam ra'at hina wada'athu nuran adha'at lahu qusuru sham yace lokacin da ta haife ni kuma ta ga wani irin haske wanda sai da ya haskaka katangu ko kuma gidajen sarauta na sham na manya-manyan sarakunan rumawa alamun musulunci zai shiga wurin kenan haske ne tun daga makka da ya tashi sai da ya kai kasar sham wanda shi ne harkotar rumawa ta gabar a wannan lokaci ya ce babata ta ga wannan abun a lokacin da ta haife ni annabi ke ba da labari sallallahu alaihi wasallama abu na hudu dangane da shi wani annabi mai girma sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin darajar shi da falalan shi da yake alaka da waye shi wanda shine topic din wannan kutuba ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda aka roce daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda Imam Hakimun ne saburi shi ruwaito tun lokacin da aka halicci annabi Adam kafin a hura masa rai aka tabbatar da manzancin manzan Allah alaihi salatu wassalam saboda duk wani abu da Allah zai halitta tun lokacin da ya halicci alƙalam ya rubuta shi gaba ɗaya kafin a halicci annabi adam ɗin an san za a halicce shi Allah ya rubuta za a halicci hawa'u za a halicci haɗan da za a haifa a ƙarshen duniya daga shi sai tashin kiyama kowanne Allah ya rubuta to a cikin abin da Allah ya tabbatar wa manzon Allah alaihi salatu wassalam bayan ya rubuta za a haife shi sai tabbatar masa da annabci kuma hadisin ga yanda yake abu hurairah yace an tambayi annabi alaihi salatu wassalam mata wajabat lakan nubuwa yaushe ne annabta ta tabbata maka Allah ya ainihin sanya stam aka buga cewa kai annabi ne ya zama wajibi ne ya tabbata a gare ka ya ce bayan halki adama wa nafhi ruhi fihi tsakanin halittar annabi adam da hura masa rai tun a lokacin aka tabbata da ni annabi ne kuma na ƙarshen zamani annabi adam ɗin da kanshi an bashi labari wani hadisi daban wanda yake ainihin ƙarfafan wannan hadisi kuma yake da ainihin ban mamaki sai annabi ya faɗa cikin wannan hadisin ya ce alaihi salatu wasalam ya ce tun lokacin da aka halicci annabi adam an gama halittar shi yana ajiye kafin a hura masa rai a lokacin aka ba da labari ni dinnan annabi ne ni dinnan manzo ne na ƙarshen zamani kuma na fi kowa falala na fi kowa daraja alaihi salatu wasalam yan uwa masu girma wannan ba wani abu bane illa darajar da wannan annabin ke da shi da falalan da wannan annabin ke da shi abu na biyar dangane da waye wannan annabi alaihi salatu wassalam ya tabbata cikin hadisi ingantacce daga ainihin ko kuma asar ingantacce daga ainihin sahabbai daban-daban a cikin sarko abdullahi bin abbas allah kara masa yadda wanda imamu bazzar ya kawo shi a cikin musnad haka imamu tabarani a cikin al-mu'jamul kabir wanda tabarani yake cewa rijaluhu thiqatun waɗanda suke cikin rijalu sanan na wannan hadisin gaba ɗaya adilan mutane ne hadi wato asar ne ingantacce zuwa ga Abdullah bin Abbas yake cewa shi Abdullah bin Abbas yace fa shi annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya kasance tun daga kan annabi Adam har zuwa kan Abdullahi da ya haife shi ba taɓa samun mutumin banza ba a cikin kakannin shi gaba ɗaya kan duk wanda yake ta sulbinsu ya biyo za ka samu a wannan zamanin ba a zargin shi da wani abin barna kuma a tarihi abdullahi ba taɓa samun shi da wani abu na laifi ba hakan in ka bi tarihin kakannin shi gaba ɗaya kaf a kowane zamani ko da zamanin jahiliya ne to suna cikin mutanen kirkin wannan jahiliya wannan babu saɓani a kai ba taɓa zargin mahaifin annabi ko kakan annabi da shan giya ko da sata ko da zina duk wani aikin ashatun a jahiliya ba sai shi kadai ke da wannan abu wanda muke da ainihin dalili a kai na ilimi shi yasa malamai suka ce Abdullahi bin Abbas dake wannan magana wannan magana ce ta gaibu a ka'idan malaman hadisi kuma duk sahabin da ya magana da take alaka da gaibu in dai ba a samu yana cikin masu bin ahadul kitabi a wajen ruwaya ba ana ɗauka wannan hadisu ne marfu'un daga bakin annabi ji ko da bai faɗa ba don sahabbai ba sa kirkiro labari in suka faɗi wani abu na gaibu na aljanna ko na wuta ko wani tarihin wani annabi ko halittar duniya to hadisi ne musnad annabi ne ya gaya musu abdullahi bin abbas yana daga cikin waɗanda suka faɗi wannan ba zabi na abi raba daga cikin manya manyan malaman tafsiri wanda shine muftin makka a cikin tabi'ai guda goma idan ana lissafa masana tafsirin qur'ani gaba ɗaya da an ce mujahid sai ga an ce zabi na abi raba su su goma ne haka imamu suyuti ya kawo su haka in ka duba ainihin alitikan na imamu suyuti da kuma attibiyan na ainihin muhammad aliyu sabuni za ga suna kawo a tsabin abira ba cikin mutane na biyu to shi ma haka aka rubuto daga wurin shi kamar da abu nu'aim ya rubuto a cikin alhiliya haka ibn sa'ad a cikin at-tabaqat haka ibn asakir imamu albani ya ce sahihul isnadi a cikin sahihul jami a tsabin abira ba yake cewa bai gushe ba shi annabi muhammad alaihi salatu wasalam yana fita daga tsatsan mutanen kirki karnan ba da karnin har zuwa kan mahaifin shi to kaga wannan yana nuna maka wane ne wannan annabin hafizal ilahu karamatan li muhammadin aba'ahul amjada saunan lismihi mai baiti yace wai Allah ya kiyaye iyayen annabi saboda karrama annabi ba taɓa samun mutanen banza ba saboda saunan lismi dan a ba sunan shi kariya kara ce dan wani a ca dan wani ai baban nashi kaza ne to Allah sai bashi wannan kariyar baka da hanyar da zaka zargi annabi ta kowace irin hanya dan ka sai in ba a samu abin faɗa kanka ba sai a takin iyayenka to shi an toshe wannan kofar alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam ya ta abu na shida dangane da waye wannan annabi ya tabbata cikin hadisi ingantacce wanda imamul bukhari ma fidda wannan hadisin haka imamul bahaqi cikin shu'abul iman haka ahmad ibn hanbal a cikin musnad ya fidda wani bangare na wannan hadisin daga abu hurairah qala yace qala sallallahu alaihi wasallama bu'ithtu min khairi quruni bani adama qarnan fa qarni yace an aiko ni a cikin karni mafi alkhairi na tarihin banu adam zamanin da annabi ya rayu wannan shekarun to ya fi kowane zamani albarka shi da kan ke ba da labari yake cewa an aiko ni a cikin zamani mafi alkhairin zamanin bani adam ya ce hatta kuntu min alƙarin ladhi kuntu fihi wani hadisi ya tabbata daga manzo alaihi salatu wassalam a cikin sahih muslim daga babban sahabi wasila dan asqa Allah ƙara masa yadda ya ce annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam ya ce inna Allah astafa kinanata min walidi Ismail ya ce Allah ya zaɓi kinana yana cikin sunan da muka lissafo guda ashirin ɗazu ya ce a cikin ‘ya'yan Ismaila gaba ɗaya kaf Allah sai ya zaɓi kinana ya fifita shi akan kowa ya fi kowa a cikin yaran kinana sai annabi yake cewa wastafa ƙurashen min kinana sai ce a cikin ‘ya'yan shi kuma kinana sai ya zaɓi ƙuraish ya fifita shi akan kowa ya fi kowa daraja cikin yayin kinana sai ce wasu tsafa min ƙuraishin bani hashim a cikin zuriyar ƙuraishi kuma sai zaɓi ainihin banu hashim ya fifita su akan kowa sun fi kowa daraja sun fi kowa falala sai ce wasu tsafa ne min bani hashim ni kuma sai zaɓe na cikin banu hashim na fi kowa falala na fi kowa daraja yasa aka ce mishi zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu tataccen tatatu sai da aka tankaɗe aka rere sannan aka zaƙulu shi alaihi salatu wassalam wannan shi ne annabi mu muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam abu na bakwai wanda za mu tsaya a kai shi ne shugaban 'ya'yan annabi adamu gaba ɗaya ya faɗa cikin hadisi ingantacce da kanshi ya ba da labari imam ahmad ya fidda wannan hadisin a cikin musnad haka imam tirmidhi a cikin jami haka ibn majah a cikin sunan da abu ya'ala da ibn hibban tirmidhi ce hadha hadithun hasanun sahihun haka imam al-albani ya inganta wannan hadisin shi ma a cikin ingantaccen littafin tirmidhi daga abu hurairah Allah kara masa da kale ce qala alaihi salatu wassalam ana sayyidu waladi adama wala fakhra ni ne shugaban yayan adamu ba alfahari nake ba yace ni ne shugaban yayan annabi adamu wala fakhr ba alfahari nake ba wa awwalu man tashaqqu anhu al-ard ni ne farkon wanda kasa za ta tsage fitoran tashin kiyama idan kowa ya ainihin duniya ya zama babu kowa shi kadai Allah zai tayar ba a masa shirka ina fata an gane ba za a tada shi a cikin ribibin mutane ba kai ko da annabawa a shi kadai za a tada shi kafin a tada sauran annabawa alaihi salatu wassalam yace wa awwalu shafi'in ni ne farko wanda zai ceto ranar gobe kiyama ba wanda zai ceto sai na yi ya ce wa awwal mushaffa kuma ni ne farkon wanda al-mushaffa ismul maf'ul kenan to saboda haka wannan shine annabi muhammad alaihi assalatu wassalam imamun nawawi karkashin wannan hadisin sai yake cewa da annabi ce shine shugaban annabi adam baya alfahari yace me yasa faɗi wannan abun ya ce ya faɗa ne saboda ababe guda biyu abu na farko Allah ya umarce shi wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith umarnin Allah ne duk ni'ima da Allah ya maka da falala ka bada labari to shi yasa ya faɗa ya ce abu na biyu ya faɗa ne saboda mabiyansa su san shi wane ne don su ƙaunace shi su girmama shi kuma su gode wa Allah da ya bamu wannan annabi yasa izzu bin abdussalam yake cewa annabi muhammad alaihi salatu wasalam da ya ce shi ne shugaban 'ya'yan annabi adam baya alfahari ya ce wannan ya faɗe shi ne ba don komai ba sai don isar da saƙon allah allah ne ce faɗa sai ya faɗa sannan mu kuma mu ji daɗi mu murna annabi mu ya fi kowane annabi allah ya zaɓe mu ya samu ne mabiyan shi ya allah ka sa wannan imanin da muka yi da shi ya amfane mu ranar gobe kiyama wanda ta ce gaba ta farko wanda za mu ci gaba har wajen hudu ba ta hudu ko ta biyar akan wannan fiyayyen halitta wannan dan ba aka diga game da wane na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya allah ka ƙara mana imani da wannan annabi ya Allah ka ƙara mana riko da irin tauhidin da wannan annabi ya zo da shi ya Allah ka ƙara mana riko da bi da sunna da wannan annabin ya zo da shi ya Allah ka sa mu mutu muna masu kaunan shi muna masu imani da shi kauna irin kaunar da ta dace a masa bisa karantarwar da shi ya zo da ita ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ya Allah ka sa mu gama da wannan duniya lafiya ya ubangiji ka ba mu sabati akan wannan addini har zuwa ƙarshen rayuwarmu ya Allah ka sa mu cika da kalimatu shahada Allah ka sa ƙarshen mu yafi farkon mu kyau ya ubangiji ka sa mu shiga aljanna dan rahamarka ya Allah ka nisanta mu da azabar wuta dan rahamanka Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk إنه لا يذل من واليت ولا يئز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلاء الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتهم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم